الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مبطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان, وإن كان مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورهم مركز أهل السنة لجماعة wanda ke gwarkar kada a birnin da magaran jamhuriyar nijar yau muna juma'a 23 ga wata na juma'a yula hijira shekara 439 wanda ya dace da tara ga wata na biyu shekara 2018 a darasinmu na sati da ya gabata muna cikin sotar saura mun tsaya aya ta ɗari da goma ta sotar saura kinan sha Allah yau za mu tashi aya ta ɗari da sha ɗaya kayan nan ɗan tambayi za mu taƙaita ɗaya ko biyu don samu ci lokaci da yawa cikin darasin namu a tambaya ta farko masa'alar da wasu ke faɗa cewa wai idan mutum mai iya idan iya ta balaga ta ware haida dukkan zinihin da ta ɗauka a kan ma'aiki wannan yawa ya shahara a tsohon littafi wanda iya kawo kashe-kashe ƙwarai da suna bugotin musulmi a cikin kawo na magana duk da can kima ta tafi a cikin hantaura a cikin hantaura gaskiya ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne ba don ya kawara haila a dora ma ubanta laifin da yake da ta aikata mata iya na sahabbai wani ke magana aure kurin lokaci ne wata goma tara sha ɗaya har sha biyar har saba da haka an samu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya arma a tara ya arma a sha bakwai ko da fadi mata a sha bakwai da ɗari ya arma aisha a kan tara ko ta fara ma gidan kashi a kai na kashi tara tara a takaice wannan hira ce ba ta saka kuma har da ƙulani don kullum ce labarai da ka samuwa daga ahalar kitab da abin da ya ci karo da ƙur'ani ƙarara za mu ce karya ce don allah subhanahu wa ta'ala nasin ƙur'ani ya sanar da al'umma wala ta bi wata ta wuce ɗaukura wata rai ba ta ɗaukar mai mutane idan ya ga ta laifi a ɗora maka illa akwai inda uba zai tabbaba na iyalai wannan ba mamaki da aka tsawar kamar na kamshar menene wa a yau balle a yau tunani na talauci da imamin mutane wani kunin shi a kai shiga kawa ba ya dole sai ta aiki to ba aiki ba ake magana ko hali ta aiki babban magana yarinya tana da kudayen ta balaga tun daga college za ta fita a cikin alme da kanta har ta turo a yi tambaya a gidansu zai ci a hiki na farko in sai tunani misali na da dalilin انت شكرا نوع ذات ذات العلمية كانت بعض الرابط العلمية جمع يقولك العجل لكن كم تفلوس ويوم وانا فضل كل ما ما يكلم وما يماتا سنة تجعل ما لا أعواق ولا منسيها ناداو بيجي ناداو بابانا كي هنا لك فالأول وانا هذا إذن فيرم أنه ويس أنت تقول والله يقول لك يا إيه إن دي زمان يدرون من السلسل حتى أقول لك كده كمان يا شكرا كل تفهم من بلاد أنت كده تيجي ما تروحش لا تبقى مش ولا تيجي من فيها فكان وانا يدا حاول اتذكر قدرت يا بس وحتى انا بدأت كانت انت كده كنت تمشي معاه ابيض والله لما ده دي واحنا كمان هذا يا اللي حتى ما كان انا كان عندي عليه ولا حتى ليه يكون ده اللي بس يبقى ده كده ليه ما كده ليه لا تاكل ده ولا تاكل ده ولا كده لو مرت على نتيجه اصلا بقى لا هتعمل ايه على الصف تكيه ده كده هو انا عارف حاجه اصلا بقى تو اما ده اللي ما كان وانا وانا وانا كمان على مين تكده بقى لا فرق يا اخي خير ده كتير بس على مين تكمل حقك بنرجع ده ما تستمر دماغ ده ده وايد انا هنا كيف في كذا ده بس كده رجوع اللي بعد ده هو انا كان تحيوي لوكتش to ko daga cikin shi a musulunci musulunci ya neman karama da musulunci karama da musulunci ya mace ko ba ta ba sai a ce wanda biyarta uwar wani kawo wani wani da tawar kare ya mai ta mutum kada da ne gaskiyar magana a kadina ba kan cikin gudu a zuwa ba shi kan da biyarta kada da tuci ne gare ta da ɗan wanda da biyarta har nan ko a cewa Allah kada san duniya ya mai iri ya mutane ya halaka da su kada irin wannan halin idan mutum ya rufe shi a jini كما قطعت على اللي حتى تقولوا يتيه يجي لك ولا تدعوا من تهيئ أشكي لك مش الله فأيقرا الله أجارة أمسا أنا سكرك في الزياء شيء بكيا تبيون فقط على وقت القرآن أعجب أن أكون شهودا وأكون فاتحون دمش أجيوا وكما لا أدري يعني فقط على مسلمين الجمعة مقرأة تشينا كان أكون فما تسموني ya marla kan matsala dan uwa a musulunci a babu mata tajjali ba abin da yake mana abin da asali abin da yake lalle abin da nan ne abin da yake ka dora qur'ani a saman wani abu amma magana ba da yayi cewa an ajiye qur'ani a kan shuruda haka wani zai ce a dole sai kan mun kada kan wani abu shi ne kamar usaimin na ji masarauta usaimin haka cikin ba alamai da alamai da sun bai manya suna kata wannan shi shi ne aikin addini aka samu wasu suna neman bin hukumci ko su haramta ma cewa wani ɗan aiki a kan shi mutane ne babban abin da aka samu ta wannan masala madogara babba cewa an saka kan wata rana yayi ne wajen wasu yahudawa an dan wani daura ya ce a daura an kai ta an ka buta shi kai ko kujera aka daura a kan wannan kenan duk amma daura ka dan qur'ani ne da yake wa eh nan ya bane abin da ke kalma wace amma wa ya haramta idan an ce an shi buta wa sai suka ce wannan shi shi ne da kake kana cewa ba da zai da dole da ba da ba ne don suna wani magana ba ko ba za wa abu baka ajiye ga wani da ka so biya a harani ne ba da kan mu da shi كل الشعر كل الشعر هي هي كمان
kuna gaban wani bukatar da Allah eh lalle abin da ya yi an girma amma ka ce kuka ne dan shi kamar musulmi sai ba magana shi fada Qur'ani guda da tashi aka hana yace yadda yi misali da Qur'ani a hannun kana kana tilawa yace he ka zo wajen su da tilawa sai a nan ba shi huda ba ko akan kasa in dai da kake da kai ba da aka kai ne wurin sarki ne me ya tuna wai da ya ake na wani akwai bukatar Allah abin mafi Allah ce ya ake da zan kuma shi Qur'ani kullum ka rage sahabbai kada ka ba a samu ɗaya ko na cikin guda da wani sahabi ko manzo Allah ce a dora kan kaza mun sai ka amma abin da yi a dora wanda san ji wani sarki ne kaka fada mutane gaskiya mun so mu hana ko da ko kuma zawo abin kwarai a dora kamar kai wani makaji Qur'ani akan shi mutane to suna magana a ƙasa ma inda wani kirki ne babu wani gabanci amma kuna so abin da ya yi ɗaya a baka za ya yi amma idan mutum da ta kake kamar yawon da ya yi wata da dokar ta Allah mazan ta ba wula ƙarfar wa Allah ta yi za mu tashi aya ta ɗari sha ta insha Thank you.
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أرضى بعرضه من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أه، يا ربي هذا بايش تو مسيح من الجلسة الله سبحانه وتعالى يا يسنر الشيوى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الله سبحانه وتعالى ya yi ciniki da masu imani cewa ya tsayi ransu da dukiyarsu ciniki ne aka yi da allah da bada wata ana wannan tsaye da ya yi kenan wanda ya sai da abin da za ya ce yi kashi don da fi sabilin da aikin da aka ɗaura musu jihari cikin taimaka ma addinin allah a wannan jihari fi sabilin da fa ya ƙwato nuna ko ya ɗayan biyu ko su da kashe ko a kashe su wa'adana alayhi haqqa wannan ciniki irin wannan kasuwar da kuka yi tsakanin da masu imani da aka tsakar masu imani da Allah wani alƙawari ne da Allah ya yi kuma alƙawari na gaskiya wanda wannan abin ya zama su ce fit taurati wal injil wal qur'an a tauro akwai wannan magana haka a inji akwai wannan magana haka a cikin alkurari kina Allah ya yi da adal kita a cikin alkaura akwai a cikin inji akwai haka na alkurari ya kawo na jihadi taimaka ma addinin Allah idan kai ka kashe ko a kashe ka wani alkawarin Allah ne da ya taura ma kanshi na ga abin da zai ba su bayan kai wannan kasuwa yace wa man awfa bi ahli min Allah wane ne yayin Allah cika alƙawari babu to da haka tunda Allah bai samu alƙawari ya cika alƙawari yace fastabshiru bi bai'ikum ku yi bushara da wannan ciniki da kuka yi da Allah subhanahu wata'ala an zo da wannan aya ruwa a lokacin da wasu ke bayyana da munafiki suna gudu a lokacin tsanani da ya kawo da yawa daga cikin munafikan bayyana wanda ka ja musu wannan abin da aka je ku je ku yi wannan ibada abu ne mai mahimmancin gaske ba abin da za ku yi ba wani alƙawari ne Allah ya kawo da ma kanshi ya rubuta a saura ya rubuta a injil haka alƙur'ani wanda yake hannunku ta cewa ku yi bushara na wannan ciniki da kuka yi da Allah na ba ku gidan aljanna shi ne kokolin bi an da lamun janna wannan alƙawarin Allah ne ya daura ma kanshi zai ba ku gidan aljanna kuna kuma iya nan a rubuta a sauran injil kuma cewa babu wani wanda ya Allah wane ne wa man aufa bi ahdi min Allah wane ne ya Allah cika alƙawari ni imani babu kamar Allah da ka fassara shi da bai kun tuyi bishara da cinikin da kuka yi da Allah allazi ba ya bi cinikin kaso da kuka kulla da Allah ta ku ba da ranku da dukiyarku da kuka gudanar aljanna yace wa zalika huwa al-fawzul azim samun wannan matsayi irin wannan kasuwa gaba da rayuwarka don taimakon addini a kan taimakon addini da mutu kuma rayu kana da alƙawarin gidan aljanna na lafiya gaba
السائلون العاملون الحاملون السائلون الرافعون الساجدون الآمرون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين
na'am ana Allah subhanahu wata'ala ya ambaci ko ya siffanta masu imani da wasu kofi guda tara wanda wayannan su ne wanda ake magana da imani kiran ba imani ba na baka imani na hakika yi jero daga cikin aikin da ta attaribun da abidu attaribun kenan masu tuba ne ga Allah subhanahu wata'ala kenan suna neman yawan komawa ga Allah don neman gafara ta kurakuran kuma idan suka yi laifi ba sa dawama a kai shi ne alama don mutum ba annaba ba ne ba annaba suke da isma sai ba ka isma to a duk lokacin da ka kuskure da ya zo gawa ka koma ga Allah komawa yawan tuba zuwa ga Allah ya ga cikin alama ta masu imani yace ha na'am kenan yace al'abidun masu yawan ibada Allah kenan ga ibada ga tuba kuma ga ibada kenan ba ka shiga baki da magana su masu imani ne imani kuma baka a ga tsoron Allah tsoron Allah ta fasa ilahi kuma al'abidun suna masu yawan bauta ga Allah alhamidun kuma suna masu godiya ga Allah subhanahu wata'ala suna kenan dan daga Allah Allah iya san abode mishi Allah iya san godiya كلمة إذا كلمة الله في صور والدماء صور كما الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن الله إلى كم هوديا إن سنة مبلغ هوديا لألا السائحون السائحون أنا كوا دقشكين تفسير ده مسألة wannan tafsiri ya zo daga magabatan sahabbai ma'ana as-sa'ihun ana yin masu azumi duk da wasu na kawo maganar siyasa ta maganar yawon buɗe ido ko yawo a cikin duniya nasi karara a masarar salama ya yi bayanin cewa a siyasar siyasar kuma da kuma ya da shi gajiyar da kenan annabi ya tsara siyasar nan sarya siyasar jihari shi ne yawon buɗe da wannan al'ummar mu'ajen a musulunci babu ya kake yawon sunan ibada yadda mun gari gari kana yawon sunan ibada babu wani abu mutu imani hari ko ka inda kake bauta ma Allah kullu ba bautar Allah a musulunci da yawo ayinan ayinan da sunan bautar Allah a sai dai in yana addini ne ko da jihadin fi sabilillah yace ina mace mu dauka Allah mana suna masu azumin ne ar-raki'u as-sajidun suna mana ruku'i da sujada alama ce ta yawan sallah a cikin ibadar ya ta ambaci wani juzuki ne mahimmancin gaske yanki na ibadar sallah da a cikin ibadoji ta ita ce mafi girman ibada wanda gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala ita ce aikin da yake fara bincike aikin da Allah ke fara bincike a wajen bayi shine sallah kenan shi aka magana a rashi'un a kashidu suna rukuri suna sujada yace kuma al'amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar suna umarni da kyakkyawa kina aikin da'awa zuwa ga Allah kuma suna hali da mumuna umarni mai kyau hali ga mara kyau wannan wasu fata masu imani ba dole bane wai a ce sai da shi na malami akalla duk abin da ka san mai kyau ne wani wanda yake kusanta matar ka ce ɗanka ne abokin zaman ka ne haƙƙi ka mai nasiha idan wani nasiha tana daga cikin jigo na wannan addini magana iya cewa addinu an nasiha kenan wannan ɓangaren umarni da kyakkyawa hannun da mummuna ba sai malam ba wani ke mai imanin ne gwalgwadar abin da kasar mai kyau ne da ya kokarin jan hankalin wani abokin zamanka ya yi wani aiki na alheri idan ba da shi daga ga wani yayi abokin zamanka ne kada tare da shi da ya kokarin fitar mai da wannan bayani abu kaza wani laifi ne laifi ne kaɓa ma Allah ne kare kokarin kare da siha ya bar wannan abu nan ba kake da wannan layin umarni da kyakkyawa hannun da mummuna سيرير ولا حافظ من وجود الله ولا حافظون في وجود الله معناه سنة كيا يذكر دوكوش الله إن باسا ذات دوكر الله أنا شيء هاي نما إيماني ذيك هاي ولا بسوء يا بسوء ما إيماني سيشاي وبشر المؤمنين كبار بشارة ما إيماني إنك كما لا
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم
نعم آه وانا آية الله سبحانه وتعالى جنن بهاقون الأمري مسلمين هنا مسلمين دعون قوة وقوة المسلمين tunda hannun yi zo bada da Allah subhanahu wa ta'ala na roƙon ma mushriki gafara ta Allah sun ci gaba da yi har annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da yi wannan aya ta biyo bayan mas'ala ko mutuwar Abu Talib wanda an san babu wani wanda ya san sallallahu alaihi wasallam da ya tsawon lokaci sai ya kulci ya hayyace matsayin annabta ya ci gaba da baki kariya a matsayin duk da bai addini musulunci amma yana tashi iya ta bakin kariya wani abin kaka a matsalar salama kwarai ya tafiya na rasu kullum biya neman shirya da tare har ƙarshen ajali na wannan bawan allah ya zo kamar da ruwa da imam bukari ya zo ruwa kuma musulmi cewa na sallallahu alaihi wasallam ya zo ƙarshen rayuwar ta abu tsari iya tare da shi kuma iya neman shirya ya zo a lokacin ƙarshen iya tare da miyagun abokai abu jihar da abdullahi da abin umayya na bi umayya wannan abokai na abin na abin tsari suna tare da shi ma za ta iya zama na auren iya gina shi ya ɗan ya ɗan na ka yi kalma guda in samu hujja a wajen allah ta samu ta samu cetarta kalma ɗaya ya amina annabi yi wannan kalma sai abu shani a talabta abu maya a tara da amurka mutalib yanzu abu talib za ka kyamaci addinin abdulmutalib addinin baban ka uwa yadda manzana yana yi su suna yi ya zuwa mutai kenan ƙarshen lamari dai wanda tsoho ba shi da rikiriya ya ce ya muhammad wallahi ba dan ba ka amungori ciwon mutuwa ya sa in wannan kalma da na wannan kalma ko zan faranta maka rai mace a gaskiya ina nan kan addinin babana wannan shi ne Allah karkar da innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين الله إنك لا تهدي من أحببت kai muhammad sallama ba ka shiryar da wanda kake so shiriya ta sosai wajen imani abu ne ba hannun ka biki to walakin Allah ya hadi mai sha Allah shi ne ke shiryar da wanda ya so ba kai ba naka da'awa ne naka kira ne wa ma Allah rasul sallallahu alaihi wasallam kenan naka shiriya wani kyauta ce Allah ke ma wanda yake so to bayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu ya yi kalmar cewa la'asatun da malam malam malam kuna hanka yace wallahi zan ci gaba da roƙa ma gafara ta Allah malam kuna hanka mata ta ba hanan ba duk wanda ba malam malam da ba ya yi ne shi gaba da roƙa ma gafara ta Allah yace mata ta ba hanan ba to shine nan ainihin yazo سوى فقال الله سبحانه وتعالى ما خير للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى الله كثير ذلك الواقع منه حتى يستوى الله كإيمان بين ذلك الواقع أن يستغفروا للمشركين فإن الله فرع كمشركين بين حدثة بين ذلك الواقع لما انزل عمله الله وضع إيمانه قلوا الله كانوا مشركين kuma wani yadda wata wata ko ne kurba ko mun kusan ku da shi mana uba ne ko da uba ne shi da nasu da ko ko da uba ne mutuka ya ce ba ta kafiri da arzikin Allah to ba sai ba roƙa mai gafara ta Allah wannan doka ce daga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ba da bane kawai raka da mutum a haka ne Allah shi Allah ke hukunci kuma yake fi eh ba ayi ba ayi ya hana ayi kaka ji wani abu tun da baban ka ne bawa ka ce a a ya nan kuma mun ganta ruwa da sun sai musulun wani da cikin ganta nan cikin yana da gargar tsani a nan saboda kana an je wajen wani wani wani a cikin da kan baka da madina da wasu rasu su suka iya su kuma da su ya rasu da kuka kuka ce ya ce na roƙi uzuri a wajen Allah roƙa masa uzuri a wani wani kuma da ba ka Allah ya ce ba a ban uzuri ba a magana da uzurin kawo ziyara aka ban uzurin kawo ziyara cikin da mutum ba da maka mun duk wanda yi haka haka ne dokar da Allah yace ke da bai da yi wa ku kuma ko da dan ku ne na kusa sai sai من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بايا بينا متما مثال بليه وليام تكاظم هذا قد تكاظم الأربع الله تكاظم إذا فرق عنه قال كمان قال الله كيف جعلنا جماعيما إيه تاجع القوة إيه ألا قوة رغم kawai dan wani jikin wanda su zaka da wani eh idan ba ka mutum kai kawai da Allah kuma Allah ya sada doka duk wanda ya zama Allah da wani Allah bai yarda kuma kai da imanin Allah ka kada roƙa mai gafara kuma ku san ku da shi in dai bayyana a ce kace wa hawo ne ina da lokaci wata da Suriya ta zo nan ta muku nuna musamman musamman wannan shi ta muku nuna bayan ɗan lokaci ta koma gida sai tsawon da nasu tsawon tsawon zan ji a tuntun mata zuwa a hirin da tsawon da shi sai ya kake tambayar a to ita wanda ya matsayin ta iya roƙa mai damfara ta Allah ta ɗanɗaranta addini suna ne suna jin wani ana ta yi ana addu'a ga uba mushi da kasu shi wani karɓi a yakuri ne wuni ya gaya haka shi ne ta a gaskiyar magana a kan su ƙura'ayin ta haɗa suka ci dama ce wani suka ci dama ina addini dama na sanar amma ina samun ina da nan confirmation ne da shi ke da mana mishi mace ta fi amma da zan da su suke ka san fakar abin da mun san abin kaɗan kaɗan to na tun da baka yi bana shi ya to kan da kana to an ka an Allah shi ne baka da ga kana ne ne baka kuma kana shi Allah da dawo kai da dawo ya hana ai kai da baka ne kun da dawo kun da dawo to ne bai da kaka shi ne makai tun da shi ne ya Allah ya ne ya yi kuma kai da take sun gani da kai da shi kuma ba mu bukata dan zama kun ka kana sun ka mai kauya da bukata Allah kun ka hakura haka Allah ya shi kenan sabon kowa Allah ya tsakawa ka san me ya faru kai a gaban su abu da ya tsaya su mai amma ba shi ya mutu da su su kabar shi shi ka dinga bar suka tayi suka kabar annabi shi kana wata mun kala ka haka sun san su zai na da su ya rasulullah inda shi ka kalla da mata al'alika ba da kuma wannan tsoho a tajji ali kaga ana wannan magana sai da ali ba ba shi su annaba amru shi ne in ya kuda wannan tsoho a tarihi ya da rasu ya zama da shi haka da ta mutu ya ce ka je ka mai binna doki kalwari ka je ka mai binna ba sutura ba ka je ka mai binna doki abin da shi ne abin da shi kuma abin da ya rufe ba a mai suna da doki ya ce ka je ka zo ka ba da bari har ne a ƙarfe inda za wani zai zai halitta ka je wajen birni wani kirki da manzo Allah ya yi raka guda ne ma je ba shi ba mun dole ne garga a shi gida ya tsani wannan shi ne gaskiyar magana wannan ruwa a bukata ko fasin sai musulun kenan Allah subhanahu wa ta'ala yace kenan bai dacewa a nemi kenan gafara ta Allah ga wa'annan mushrikai ko da dalili ne na kusa min ba'd ma tabayyana lahum bayan ya bayyana da kuma su imani annahum ashabu kadin wannan dalili na kusa mutane kana ka hore sai ya wannan shi ai a labari ya zo an samu annabi Ibrahim alayhi salam da ubanshi ne barazana a ranar al'ada ce ibrahim
قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا na'am wannan wajen kawai cikin kuta don san da ban amir ibrahim alayhi salam lokacin da yake ma tsoho wa'azi iya kiran tsoho ne imani ya bar shirka ya bar ba kan wani tsoho ya ci iya da nasiha da mai bayanin bambancin bautar Allah da waɗannan gumaka wanda ba ta ji ba ta ji ba ta wani kotu sai dai iya bayanin tsoho ya zalo a rashidun anta an alihati ya ibrahim kina ibrahim kana kyamar abin da muke bauta ne duwar girginan da na fiya kana kyamar addinin da muke yi kuwa da ta muke ba shi zan gaya da inda mutantin da aka jimata in har ba ka fara ba irin wannan bayan naka kana nan su karfin bautar mu in har ba fara ba da an jimar naka zan ce shi ka mana kan shi ka haka tsohon barazana da shi ka kuma ce wa hajji ne mai ya ka tafi da shafa mai ya ba ba ka ganin da kai ka fa ka tsaya da ni kuma ka je can ka shafa mai ya ran duk da haka ibrahim da nashi ya ce salamun alaikum baba amsin Allah ta maka da da baba salamun alaikum sai amin ka da da sai aka da shi da karar zan roƙa ma gafar ubangiji na inda su ga bi asiya ubangiji na ne kula da ni ya biya bukata ya amsa da ta zan roƙa ma gafar ubangiji to da ka dauka wannan labarin da ya hujja da shi Ibrahim na ma wani shi shi ne annan da Allah ke cewa wa ma kan sifar Ibrahim li abi wa ma kana sifar Ibrahim li abi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu falamma فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا بار نيمان غافرة دعنا إبراهيم ما بابنشي ba wani abu bane da na musamman wanda aka ci gaba da yi illa an mawqidatin wa adhariya alqawli ne da ya doka zan roka ma da ba ta kwashi to wannan alqawlin da Ibrahim sallam yayi falan ma ta bayyana lahu annahu aduni ta tabaran kin Ibrahim ya kalli ya sai da dai abu ya ga abin da da kai ne tsoho ya yi kenan alƙawari ne ya yi na roƙa mai gaba ta Allah amma faɗan ba ta bayyana na lokacin da ya yi bayyana Ibrahim salam karara a fili annawa a zuwa billah wannan uba na shi mafi Allah ne sabaru amin sai fita ya yi shi alaƙa da shi kana abin yau haka ya yi bi ci gaba da roƙa mai gafara ta Allah ba kenan kake hujja da Ibrahim salam shi ma ɗan lokaci ne daga baya ta zama kaya ko kada shi da kaga ajiri uba da
ake magana a kan misalin baban kirkin zai kula da ko ba ma daga baba wannan kuma da ruwa da ya ce da Allah ake ba su labari ha ake ma kan ba kaji labarin wannan a amur aje ta fara ta Allah ne a wani lokaci Allah ce tabbata makin Allah ne Allah ya bayyana da zaka nan wannan uba bakin Allah ne Allah ya ba mu labari da ake ba a jira ba ne Ibrahim ne gama ne ne a kan a'a Allah kowa ba wa ne gare shi wanda duk shi ne na kwarai wanda shi shi na abin shi ne kuma ba Allah ba wani Allah shi kuma wannan ba wannan ba wannan abin shi yace ga shi da kan kuma wannan Ibrahim a ce a dole da bakin Allah ne kuma shi ba da tabarra'a min sai ku fita yayin alaka da wannan su ita inda ibrahim da awwalul hadith amir ibrahim nan bawa ne mai yawan kaskantar da kai da addu'a ga Allah kun bawa ne mai jibri da akul talaka da
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم yanzu mun yi bayani na faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa makarin nabi wanda zai amon an sarrafa su da musulki bai dace wa bai dace da annabi ga masu imani su rufe gafara ga musulkai ko da ganin su suna abin abin da wasu shari sun yi suna ba da su shi ne don karfa da hankali a kan abin da ya rike ya zuci alaƙa wa ma kan Allah ليزيد القوم بعد الحجام حتى يبين لهم ما يتقول الله سبحانه وتعالى بين حكم تتبتر بالمتاعي yace kun kace kun bar hanya bayan ya jinye da ku a kare bayan nan na ta ku sai muka bayani abin da kuka kuza kan abin da abin da aka hana sai an ga ku kaza kaza ba a yi an kunyi ne kunyi ne bayan hanya shi ne Allah ke kama ku da kirnan maganar wanda suka je suka gabatar da neman gafara ka zai da yan uwan su kuwa ya kuwa ruwa wani abin da ya huce kayan halawa ne yanzu bayan hali ne da ya zo shi ne kinan wanda ya yi allah zai kama shi da laifi inna wanda ala kulli shay'in alim kuma lalle Allah masani ne game da komai Allah ne abin da kowa ke yi kaya koye kaya bayyane Allah ya sa abin da kowa ke na'am إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
إن الله له ملك السماوات والأرض هو لك سنسوى ألا كل ألا ألا يكي باغ الباوة مخبوط قوة يمين ذكر المقيم تارك الله قوة يبور في الله ذكر دعاك من البيان أنك تمتمع شيء وحلا شيء كده ممكن تسميه ده التأثير قوة إن باوش ده السمع ده أظن لك الشركة هل أكون كبادة ملك من شركة مع الله لو ملك السماوات والأرض ما الله ليه تكتب ملك تسميه ده التأثير كما الله يريد ويميت شيء كده رايوة شيء رايوة كون شيء كده كده haka shi ne take iko kuma dan haka wa malakum min dunillahi min wali mukarrab ku san da cewa ba ku da wani Allah idan ka bar Allah a matsayin wali ka bar Allah matsayin mutum ka bar daban ba Allah zai taimake ka ya ba a da ka kama banza eh duk wanda ka wani Allah a matsayin wali matsayi mai agaji mai taimako da bar Allah ya kama shi ne da kun ga wanda yake da komai a hannun shi ka nema a hannun shi ba har wanda ba shi da shi ba shi ma ba wa shi ma nema shi a hannun na kenan Allah inna Allah lahu mulku samawati wal ardh Allah shi ke cikakken mulkin sammai da kasai shi ke rayawa yuhyi wa yumiit shi ke rayawa shi ke kashewa wa ma lakum min dunillah min waliyyin wa la nasir ba ku da wani Allah masoyi ko mai adalci Allah sun shi ma na fara da naka ɗauka waliyinka كما الشيء اللي يتنقون فنقول قال لك كده لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة والأنصار الذين اتبعوه في في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم نعم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار Allah ke tabbatarwa da musu Qur'ani hakika tabarra Allah ya dawo ta ya amshi tubar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai yace wani muhajiri da muhajirai wala ansar da ansar in wannan kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da wasu ba wayannan ba dukkan sabai ɗayan wannan imma muhajir imma ansar to wa'annan wani ne babbar hujja ta hallakar ta hallakar jirgin suka sahabbai wanda cewa za su fi samu da maganganu da tarihi ta kwashe-kwashe da neman suka sahabbai na bali a wannan zamani na damu irin abin da ke bayyana daga rawa su ɓangaren shi'a na kwanan na iya rasa ɗauka su maka sa na magana kan magana ta da sabai wani da wani akida ya kira yin ta hanyar wasa iya kan maganganu na wata hadda tsinuwa wanda ya tsinuwa da har yake da har da wanda sun maka bata tsinuwa yake kuka da kuma sun maka ba to wanda kaza da kaza da yi aina asalle ne wallahi zaka na da wasu kwanciya ne ɗan uwa ya nemi harkufa da lokaci na ce inda za ka zo gaba da gaba sai ni da kai amma kana da ɗai na sarki ka so daga kana da kai ka zo gaba da gaba da yi da kai ne mu gani suna iya ba amma kana da kan kuwa yarwa yarwa yarwa shi ne ne na ce da farko sai ɗan uwa a ƙida da ahalu suna da jama'a bayan karma sahabbai sun masahabbai cewa ba wani wanda nake ba shi wani cikin malaman mutum da malaman malawa ne har suna a Najeriya nake mu ba a kidar sunna ba ce ba kare shi mu ne wanda su ma habbai Allah mun ce da sai mun kare habbai a kare su amma duk nan ba habbai ba ko ba ne ne min zindi kure sai ba mana hanya sai sai da kuma sai da mu a cikin sunna ba ba ba ko ba mai ya wajen kare aki da malam wani har wani a cikin ta ba wani ya ci kure ya ci kaza kaza ka awar ya ci wa ne ne mutum kaddara ya rubuta wannan bawa ne na Allah kuma yi imanin da kuskure ne ne daidai daidai shi da Allah ba ta lada kuma inda za mu ta mishi kuma abin da kake wanda kake shari da kake kai mutane za mu ta gaban Allah bawa ne na Allah duk da gaban Allah ka gaban Allah Allah zai maka hukunci din wanda kake shi amma mun ba ka ba da kake ne da kai ina ma da wani da kake da wani da kake da kai ala da kake eh kai ne ne ne ka da wani da ba mu wani sahabbai abu da hujja na sun Qur'ani Allah ya ga amma ka ga ne Allah shi da ka farka ne ya ce ya ga Ramadan an ba shi wa ba ta anta rike da ku duk da aure sai ya kama kuma ka ban da wasu da Abu Bakar ai da Abu Bakar da kaza wajen halifanci kamar da ya ba Ali Ali ba Ali ba Ali Ali ba ya Abu Bakar da Umar haka ya kaza da Abu Bakar da Umar da Usman haka waye zai da wasu da magana shi Abu Bakar kullun ya sa ka ga daga an jima ana yin suka suka samu ruwa za ka tabbatar ma da shi za ka yi ma wannan wato biya ne ma wata fa'ida ma wata sirri da shi mutum ba ka da sirri to wannan da shi Allah yake hakika tawon da Allah da shi wani muhajirin wa rafa Allah yake ya dawo ya tuba annabi da muhajirin gaba da ruwa da da amsa yake gaya mata abin da ya wakana baban da alladin tabi'un ita ka tsara wa'inda suka wannan muhajirai da ansar muhajirai da ansar su suka ba annabi sallallahu alaihi cikin zamu kunci ba ka san abin da ba ta dai da da wakana akan so da duka in ma duk ne ya da farko kan dai a wannan zamani da a duniya ana gurmai da tsakanin farin da da masalar duniya ana wannan gurmai har kusan ya bayyana Allah ba kenan ya ya ba ruh bayan da Allah kata Allah ba ku fara ta ku tafi barun da kada mu dawo da abin da yake a wannan ba yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya ba da nan a lokacin zaimi zaimi zaimi ko kuma da zuwa da fara a madina a lokacin da kayan gona ya da na kayan karkar ya na lokacin jin daɗi da huta a inuwa wannan lokacin da ya kira a wata tabuka ilki shi ne za a yi ba ba ka yi kan ba a musa ke rumawa su ga matsashi da matsalar su za su kai hari da rum da daula cikin inda suke suke da mulki kuma daga bakin wajen gido dubu shi ne ka yi baka da kamce da muka shi ne ka yi baka da daga bakin kama kamce da bakin da zuwa wajen gaban akada gaban akada a wasu zama da gaban akada shi ne ka yi baka da nawa su za su kai kuma za su kai karu rum abu ne mai halakar su ita wani suka fi shi a cikin zafin hukunci wata ruwa da haƙi da ta kai fada kuma mutane ya mai muwafaka ta ingancin ruwa da cewa sun shiga halin kuma da raga zuma iya cewa sun shiga halin da biya na gajiya ruwan sha ya wahala babu ruwa ya ƙare yadda yau ta kai za mu kama raƙumi ka kama raƙuminka ka yanka ruwa da rafi ke tarawa a cikin ciki nake guziri amma da da hannun da tumbur da komi amma da ruwan a ɗan tattare a ɗan samu sha haka sai da ne ruwan da ya ba wani sabi da cewa yana ta kai abinci ya tsari a wuri guda a baka da bino ɗaya ka ɗan lana ka sha da ruwa ɗan wa haka aka tafi a wannan halin wani musulci babu abinci babu ruwa kaji kuma dodi na gaskiya ba kamar da abin ya ji zan a kuma cikin sanyi iya su wasu wajen wama ina musamman iya da kilo dubu da mutu a gaban shi ya tabi jirgi ya je ya harba in ta ƙarfe su da ƙananan kudin na shi yana gida kuma su suna rufu a mana su ne a gaba ba da gida su ba a gaba yake na ba ce abu da abu da awar da mutum da yana da farke kira ke kira kafin suna kariya ne wani mini jake an kuma da yanzu a wannan hali yawa masu irin wannan hali kuma suna rufu wani mutum da suka sa da yi a gidan wani ke yi a yanzu mutum wani wani wani wani wani hatta masu abu a fiye makarantu wanda zan addini ya buƙatar mai hidima wata kuma da yadda wasu mutane kuma ma su kuma wasu suka addini wani shi zai hidima ai kan ba balle wani da kan da awakan wa'ayin sun ba da kici ne ake cikin ƙungiyoyi ta ƙungiyoyi addini mai yawa wurin da kamar ni ala rama kamar ni ma da malami wa'ayin a cikin kaza a yi kaza ba ba sai kuma da cikin sai kuma da cikin ƙungiyoyi addini iya da matsayin kamar yi a matsayin da mara wani matsayin ko ɓangaren agaji ko ɓangaren al'amma ne sai da wasu suna ta kwallo suna a me yasa da mai shi ko an samu kaza ba a bashi kaza ba an tura mu kaza ya ta aiki duk da wani yi ya yi da kwana nawa kaza za a baka ɗauki mutum eh da mutum da ake bada kada mutum da ake bada ba ake ba bari haka wani da bada an bada kama don wannan abin da malaman Najeriya ko sun da ana makanta da ta wani lokaci wata haka ji ana yan Allah shi Allah shi ne gata musu ai shi za a ce wa aji wala wala Abuja ne yayi wani burda yake ya ta ya ta gida ya ba miki ta gata duk da yake gata ta shi za a da mun da wallahi ina wallahi so bin da ne gaba za ku ya hudu idan kana ko ya kana wallahi wallahi na ta so a ta so biyu mu je mu hau wa'azin kasa a Najeriya ko a Najeriya sau biyu na rana idan Allah a cikin kusurin da jirgin dala jirgin da ɗaya. Na rana jirgin dala goma kuma wallahi ba ta da masu kuɗi ba wanda zai. Sai da kana hasi abin kudin ko ɓarin ƙarin hanyarsa Allah da dala jirgin wani. Hau ke wa'azin kasa. Ni ba ku tuna sun sun shirya a wani kuɗi ne bai ba ni shi ke aiki. kuma wasu kan yanzu kuma abin da wani abu kamar nawa ne a haka kamar sun zare da wani kuma jama'a mutane ba ce da kama a adamai ba ce da kama a agaji a aikin da daga jima ba shi ba shi ba kewa ka sa kanka aikin da daga jima in ya kawo a yanzu kawo jima kai ma mutum ka wani haka sa kan da mutum ya zama mutum a yau hasan makarkin addini wani mutum a kamar ana lamba wani kamar da wani kaka da wani wani ba ko an ka ka ka ba shi ya ka ba wani kudin da kake ya ce ya ka ku shi da shi ma ka kun shi ya ka kun da kake dan da wani ya ka wani da kudin da an da wani da ana aikin Allah ne ta haka kai kuma Allah da mai kudi da sadaka Allah ma abadi kowa da Allah ne ba wani ake da shi da haka in aka sa'a sun gano ka masu sun baka ka amfa alhamdulillah in ka gano ba ka shi kina sama da ta ne magana amma wannan da ka kan kai kamar kai zai yi na yamma a addini in mun kana dan wa ana ta baya Allah shi yake da dan wa addinin addini ana da kai da ba aikin addini da niyyar samun duniya in kuwa ka sa a kanka wallahi aikin addini dan sakamakon musulunci da ka ba kamar kamar nan da buƙata sai ka dama yawo sai ka dama yawo idan ka yi addini ko bangaren malami ko bangaren adalci ko na da rama kai da zai kai maka samu wani abu ne a a sahabbai da misalin bo za su tafi wata guda na mutum a je kasuwa a garin ma kasuwa wannan ne kasuwa haka suka rayu ba ba ka ba ke su ta cikin addini a ne ma su ta addini hidima ka kawo da kuma kada mutum da aka tsaye da biyu da muni guda ake ba ruwa da ɗan ruwa saura ruwa ma ta kai aka rasa amma ko aka ko aka musu kawo suna cikin ruwa suna cikin aka yi shi za a cikin wace ya kawo gari ne inda ka yi mutum yawon yawon duniya wanda inda irin namu ne nazara nazara su wannan irin imani shi ta haifar da addini a cikin na Allah muna cikin bayanin wannan ɗaukukan ruwa ya ta inganta kuma da ke cewa lokacin da abin ya tsananin ya suke tsoron ka a ma to ana yanka da kuɗi ana shan ruwan shi shi ma kan yaji ka san kurun allah ɗaya gaba gare shi magana iya yi ta kai da zai tafi da ruwa wani biyu ba har shi ake shan wahala shan ruwan ya rasu da wannan mas'ala ba ya zama abubuwa ya rasu da وبقي في تلك منه قلت يا رسول الله وانا خالد بك الجسم انا لك تقولي بس اعرفه قلت الله قلت الله كيف كان بقى في تلك المادة هي الدعاء بتبع الله والله كيف ايه اكل هو كيف يأكل لما نصلح أكل هو قوة يشاء دبوة نسك شاء متهد نسك شاء أكل بجيني ya ce wallah muna tashi ruwan bakin askarin mutum bakin ruwan bakin kiyoyin wanda ba da mutum wani kuma na hada ba haka yana da kai garin amma duk ba wata ba wani ajiyar Allah yake ka sha wahala ba ka lada haka yake yawa kuma Allah ka sha wahala ba ka lada dama ina ka mu ladin haka yana suka sha wahala amma ga shi da kai ana addu'a kullu hakan ruwa na musamman bakin askarin kullu ko ba da ta ka ta haka da haka ke nan waɗannan su da muka sana sahabbai wanda Allah ya rubu wannan shaida cewa tarkafin da alal nabi wal muhajirin wal ansar alzin da kuma sun ta kusura wanda suka ba annabi sun da mu tsanani min ba'd ma kaje kulubun fariqun minhu bayan wazinciyar wasu ta ga hadin su da dau ya dawo ya kuma bayar da ta tankara halaka ga dangara kullum su ga aiki ba dawo ma a wannan hali suka bi suka ce kuma wajen ba Allah ce ya ma ba ba ya ma kudin zan ba ni da rasul awai na koyi na banzai na aka aka dan girki da girki da girki da ya ba ni da har da ni da da muka annaba da kudin duniya daga ya ga mun da na banza ga me yake da aiba da mun Allah ya yi da mu irin suke tsakanin da su ba su da suke da mulki amma su ka sun sauwa aka suna tsoronta masu Allah ya ce kwana ashirin ishirin a wurin ajira kama na tsoron ku zo muna nan sai da kwana ashirin a cikin hema ya shiga ya huta ya farko ya hutu ya shiga da sallah ya koma iya jira sai da kwana ashirin kun sallah bawa sallah sallah bawa sai da kwana ashirin a wuri guda ya ga dai fara da zaura su kwanci a kuma gida yakin ba a yi ba wasu da zai ta kai wani labari haɗin ta buka ma su da mutum dubu kaza cikin moyaki da ya tsana ali an mai duk duk duk rashin kumbe kunu ya mutum haka ɗako wa'in ya zo yana fara turki duk shi shiri ali ya zai eh daga cikin annabi ya aiko ya aiko wani da ta kama ali wata aya ta zama da mutum ido in da aka zo da kan zo ka zo ka ba da abu ali da gidan da duk ne kira duk ne kuka duk ne kira dole da barba da barba kira da barba da barba da ba ya abun ba wani ka da duk ne kira karshe ali wuto ya wuto sai Allah ta fada duk duk kun da zama aka ko da duk ne duk kun da kun ne ya kamar shi ma wani abin da kika ɗauko wani da aliyu ana kwanta bashi da kwamfani ne sai ana da kamar kamar da kudin ce bayan kudin da kudin kuma shi ma kamar da kudin sai da cire wata wani lokaci aliyu a yi akwai bashi bashi shi da kuma shi ke nan a tsaka kamar wasu wani kata kata da kayan hawar su a sun da kata kata ba wani kudin da kai da gudun da ba a buga ba ta ɗaga garin da gari kaza gudun moya sun dubu da yi gari kaza a nan da nan da nan da nan da nan da nan كل جبال الكرة هتبقى كده كرة لكن انت الموت عندي بعد بقى هو ما واخد وانت بتنسوا بعض اما اللي قال كتير يكتب وتبقى باب وانت يدوش اللي هو النفس كله كده بقى النفس الانسان انا ايه من بعد ما قال القلوب من باين تسوي تاخد كركسه مناخ ينتظر ثم تابع عليه أن يأمسوه لو فكرة أبوه فكرة أبوه لما لدفاع إيه فكرة أبوه فكرة جديدة أن يأمسوه إنه فكرة رأوه رحمه شيء حلا كمان واحد من ظالم حلا ميجن أيدي من دو سياوان ميجن أيدي سيأتيك بسوء واحد من صعبه دو كذلك ألا ميجن سياوان لكم ميجن أيدي حتى الله نغا موقع شيئا أما والله kada ya da kamar wadatar da mu da cewa duk da kawo wani suka fadi kurin gaban shi a cikin makamar shi wani kurin matakin da suka fada na bai da kalmar ka sai in ba a yi ba ku ba mu kuma kuma kamar ya kamar ya kuma wani shi da kai da mun da addu'a da sunan Allah wani shi kai da mun da addu'a sai ta Allah Allah da اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك